أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتي قبدا كراتون علم بلاغة دمك فارة wannan zawiya mai albarka insha Allahu a karatukan baya da suka wuce mun yi magana akan ko in ce tun farkon karatun haka akan ya wannan ilimi na balaga ya faro zuwa dai muka sakko har muka zo lokacin da ilimin ya karkasu wanda da lokacin ilimin bai da wannan karkasuwa a ce ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul bajir lokacin duk za a iya ce ma ilmul bayan ko ilmul bara'a ko ilmul bayan ko ilmul badir duk dai ana nufin ilimin balaga ne har muka zo lokacin karni kusan na bakwai wanda tun daga farkon babban malami abu yakubu sakaki wanda ya fara karkasa shi zuwa ilimi shi ma kasa shi ne zuwa biyu sauran ɗayan ya ce wannan kusan tabe ne shi ne wanda ilmin badir to mun zo wannan lokaci muka yi magana a kan karkasuwan ilimi zuwa uku ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul badir shi ne muka ce to insha Allah a karatu na gaba za mu ji karkasuwan wa'innan ukun ko kuma wasu ilmoma ne suke shiga kowanne daga cikin wannan ilmomi guda uku akwai ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul badir to yanzu yanzu ilmul ma'ani kayan da suke magana a kan shi ilmul ma'ani ilmun kayan da suke ta'arifin shi yu'rafu bi ahwalul lafz al-arabi ko min haythu mutabaqatihi ko mutabaqatiha li muqtada al-hal ilmi ne na wanda da shi ne zaka san ahwal ne ko na lafazi na larabci ta inda wa'innan ahwal ko kuma wa'innan ahwal za a ce ko kuma a ce ya za a yi ka gane wa'annan ahwal na lafazin arabi wanda in ka zo magana maganan ka zai daidai da wa'annan ahwal na muktadal a ko ko muktadal hal ko kuma maganan ka ya daidai da ahwal din na wa'anda kake magana da su misali za a iya cewa a lafazin misali shi wannan lafazi kayan za mu magana ne akan cewa wasu ilmoma ne suke shiga wannan ilmin ma'ani tunda an ce ilmi ne wanda yi rabbi ahwal lafz al-arabi min hayth mutabaqati li muqtada al-hal ko ilmi ne wanda ana sani da shi ahwal ne na lafz al-arabi kuma lafz al-arabi in an magana lafz al-arabi zai iya kasancewa mufrad lafz al-arabi zai iya kasancewa kuma jumla zai iya zuwa ajza'ul jumla ko kuma jumla wa ajza'ul jumla da kuma jumla multaqiya aga akwai jumla akwai yanki na jumla sune lafaz mufrad da muka yi magana sannan akwai kuma jumal multaqiya wanda ba jumla ɗaya bace ba ajza jumla jumla bane jumloli ne suka haɗu suka ba da gaba ɗaya wa'annan maganganu to a cikin wannan ta'arifin shine in muka duba a hankali za mu ciro kusan ilmoma ko mawdu'at guda kusan takwas wanda su ne suka takaita suka samar da wannan ilimi da ake ce ma ilmul ma'ani daga ciki tunda an ce lafzul arabi ne kuma yana da mufrad da jumla da kuma jumal wanda sun ma fi daya in muka ce to shikenan muka ɗauko jumla za mu ga jumla daga cikin ahwal na jumla akwai mene akwai abin da ake ce ma isnadul khabari dama jumlan nan dai dole ko dai ta zama labari ce ko kuma abin da ake ce ma insha labarin jumlan gaba ɗaya dama dole ko dai ya zama tana da mene abinda ake ce ma nisba kharijiyya kuma mutabaka ko ba mutabaka almihim tana da wannan nisba kharijiyya shine ake ce ma isnadul khabari kun ga anan mun samu mene mawdu'i na farko wanda ilmin ma'ani yana magana akan mene akan isnadul khabari dole a samu wannan jumla khabariya sannan kuma ta aiwa jumlan bai da mene nisba kharijiya da ake cewa to za mu iya samun anan kuma asalib na insha'i wanda ake ce aslubul insha za a iya cewa mun samu mawdu'i bi a nan wurin sannan kuma still wannan jumlan za ta iya zuwa jumla ne wanda kai amfani da ita saboda dama an ce mene muqtadal hal ake kallo halin magana kaga cewa wannan wurin yana bukata ka takaita wani magana akan wani magana misali shi ne ake ce ma uslubul qasr za mu iya samun magana uslub za mu iya samun uslubul qasr a cikin jumla irin ma muhammadin illa rasul za ka takaita sayyidina rasul ko risala akan sayyidina rasulullahi aga wannan ana ce mene uslubul qasr mun samu isnad al-khabari mun samu asalib al-insha mun samu qasr da a cikin jumla sannan kuma aka zo ajza'ul jumla ko ku aka zo jumal multaqiya wanda jumloli ne wanda suka hadu ba jumla ɗaya ba to a ciki za a iya samun mene za a iya samun abinda ake cewa faslu wal waslu an samu faslu an samu waslu saboda jumla ta zo wannan jumlan ta zo to in an yi adaf sai ne ake ce mene alwaslu in kuma ga jumla ga jumla amma kuma ba a yi adaf ba saboda me saboda duk wani dalilai wanda daga baya za mu zo mu gansu to ana ce mu wannan jumla jumlatul fasl shine aka samu alfaslu wal waslu sannan kuma a jumloli da suka haɗu ta yi wa a a maganar da za ka yi ka ba da jumla daidai da irin ma'anan da kake so ka yi magana a kai ko kuma anan da kake hari ka bayar daidai ba ƙari ba rage wannan suke ce musawa ko kuma ka ba da kalima kaɗan amma tana da ma'anoni da yawa shine suke ce mu ija ko kuma itnaf ka zo ka tsawaita magana sosai saboda mene ahwal din da ka lura da wurin ya tabi zalik ya buƙaci haka to sai kai wannan abin nan a ganin mun samu wasaslu wal waslu anan daga cikin hali na jumal wanda suke ba ɗaya ba shine jumal multaqiya nan muka samu fasl wal wasl muka samu musawa muka samu ijaz muka samu itnaf sannan kuma aka zo ahwal na ajza'ul jumla shi kuma saboda me saboda kowane jumla ai dole ya zamo kan anawo za ka ana mene tatarakkabu ajza'ul jumla dole a samu mubtada da khabari sannan an same su a samu su isnad din sannan su ba da jumla to kaga anan za mu samu mene za mu samu abin da ake ce musnad da musnad ilayya ilmul balaga wanda za a shine i da ake ce mai mubtala da khabar a nahwu kaga to za mu mene akwai ahwal musnad za a same shi akwai ahwal musnad ilayhi dama isnad mun yi magana a farko mun ce isnad la khabari to wannan duk shine ahwal din da ilmul ma'ani wanda yake magana akan ko ko ilmin ma'ana yake magana akan ahwal lafz al-arabi din nan san yanzu a ita mun samu ilmomi takwas akwai abinda ake ce ma al-isnad al-khabari akwai ahwal musnad akwai ahwal musnad ilayhi akwai ahwali muta'allaqat al-fi'l tunda akwai musnad wanda ta yi wa zama fi'il ne ko to yana da ahwal kan az-zikr al-hazf التقديم التأخير هو إن أنا تمس أحوال لنا متعلقات الفئل وإن سكيدا تعلق هذا فئلي تو إن سوما علم المعاني هنا دوبي أكم وإن أبوه سنة أقوي الفصل والوصل سنة أقوي الإيجاز وأقو مساوى والإيجاز والإتناف وإن علم ما تسوني سنسكا هذا سامر دا أبن دا كتما علم المعاني kuma dai dama madar ɗin gaba ɗaya yana menene ihtiraz an qat'i ne ga yadda suke cewa fi ta'jiyat ma'ana kana so ka ba da wani ma'ana dole ka kalli kai mura'atin zuruf da ahwal na wa'inda kake so kai magana da su ko kuma zuruf na wurin da kake so kai a ina za ka yi magana wa kake so kai magana da shi me kake so ka faɗa dole wa'annan su ne ahwal ne wanda in maganan ka ya dace da wurin koko da ahwal na asame to shine za a yi ce ma an samu dacewa wurin ba da wannan ma'ana ta yi ce an samu ilmin balaga a nan misali inda kayan da muka yi magana a baya akwai wanda shu'ara wanda ba su kalli wa'annan abubuwan ba saboda ne sai ya zama ba su samu tofiki ba wurin ba da ma'anan da suke so saboda shi dama ilmin balaga gaba ɗaya ma madaɗin shi akan muktar hal ne ya halin wanda kake magana da shi kayan da ya wuce da mu a baya shu'ara da yawa sun zo wurin balad na masarauta sarki suna magana da sarki su magana da shi saboda ba su mura'at ba ma balu ainuka min halma'u yansakibu kana magana da sarki ne ko kuma menene ashamsu menene kare da walamma tafali ka anna fil ufuki ainul ahwali kana magana ne alhali sarkin nan kuma yana da dan matsala baka lura ba sai ka zo da maganar sai bai dace ba shi yasa ma yake cewa ma balika anta ya zahid ma sha'anuka bi hadha ya zahid sai ina ruwanka irin wannan dole akwai mura'at ko kamar ma wani isa da ake kawowa na bashar ne aka tambaye shi uku wani yake ce mashi kana zuwa da magana alhazin al-ma'ib ko ko muktalif idin magana dai wanda wani lokaci ka zo da shi anan akwai jiddiya akwai rau'a akwai kaza wani lokaci ka zo da magana ba wani da'am na ba wani da'am na balaga yake cewa da yake cewa mene shine yake ci wanda yake tambaye shi yake cewa wani lokaci kana zuwa kai magana ka ce menene idza ma ghadibna ghadbatan mudariyatan hatakna hijabal hatakna hijabal shamsi aw hijabal shamsi ne go aw tumtira dama aw tumtira dima kai ko idza ma arna sayyidan min qabilatin zura min barin salla alaina wa sallama irin wannan kana magana in kuka yi fushi irin fushi naku na kabilan mudar ko atakna hijaba shamsi aw tumtirdima kana magana akan cewa dai za ku kai matuƙa wurin mene wurin ɗaukaka wurin kaskanta kowa da kowa ko da wani babba ne mai wani abin nan mai sharaf a wani kabila in ya zo kabilan ku zai kankan da kai a gare ku sannan kuma wani kawai sai ka zo mu ji kana cewa menene ربابة ربة البيت ربة البيت تصب الخلة الزيت له عشر دزاجات وديك حسن الصوت شين بشاري كما مرتني كتسوى لا لكل وجه وموضع yace kowanne yana da wajhin shi kuma kowanne yana da wurin da ya dace ai ko ko yana da wurin da ya sa ya dace a faɗi haka yake cewa wannan na farko dai yake cewa idza ma ghadibna ghadbatan mudariyatan wuri ne na zid wuri ne na fakhari wuri ne na nuna itidal bil qabila da iz to dan haka dole yazo a haka yazo da rau'a yazo yana yaslubu abnan qulub amma nan kuma mene yake ta rababa ka an zariyati ne yar aiki ta ko kuyanga ta ce wadda tana da kaji kuma ni dama misali in zan dan ci kwai da sauransu a wurinta ne ita zuwa take ta tara mu a wurinta nake ci ba na tun na kasuwa da sauransu kuma ga zakaranta wanda yana sauti wannan sautin masha Allah yake cewa to wannan dinnan da ke gani a wurinta yafi mene ahsan min kifa nafki min zikra habibin wa manzali indaka yace wannan kifa nafki matla ne wanda kuna ji da shi kuna girmama shi ko yake cewa to wannan maganan a wurinta dai ya fi ifanarki min zikira habibin wa manzali a wurinka sabidda mene sabidda ya lura da mene ya lura da maude da halin muhadam don haka dole wannan abubuwan dole su ne ake kiyaye su wurin magana don haka duk wannan ilmomin za su za su zo su yi magana ko ko wa'annan mawdu'at na ilmin ma'ani za su zo su yi magana akan wa'annan abubuwa mura'at ahwal mukhatab saboda mene ta yi wa khalid zihin ne ta yi wa mutaraddid ne ta yi wa shak ne na ga da bambanci ka zo mutum ya kasan cewa kana faɗa mai zai yadda bai da shakka da sauransu ka zo kana rantse mai ko a wasa ne in ka zo kana mutum magana ka fara wallahi tallahi zai ce me ke damunka me za ka ke ta rantse min ne saboda ko bai kira wannan balaga ba amma balaga ne saboda mene yana tunanin kamar shi ai bai bukatan ka rantse mai kana faɗi zai amsa zai yadda to irin wayannan dai su ne suka kunshi wayannan ilmin ma'ani ko kuma bi shakki na'am gaba ɗaya dama balagan yana magana akan irin wayannan abubuwan ne da kuma ijaz na magana da tafadul bainal kalamin wa akhar wanda duk zamu zo dai duka ilmomin su ne suka haɗu za su yi magana akan wayannan abubuwa gaba ɗaya insha Allah a karatu na gaba za mu ji kuma ilmul bayan shi kuma me yake tattare da shi wasu ilmoma ne suka haɗu suka samar da wannan ilmul bayan ɗin kuma akan me yake magana kan wannan shi yana magana akan mene mutabaqatul kalam li muqtadal hal yana magana akan al-ihtiraz an al-khata'i fi ta'jiyatul ma'na al-murad ko ka san yadda za ka yi baka yi kuskure ba wani ba da ma'ana daidai da yanayin mutumin da kake magana ko wurin da kake magana a kai akan shi yake magana insha Allah karatu na gaba za mu ji shi kuma ilmin bayani akan me yake magana sannan kuma wasu mawdu'at ne suka haɗu suka samar da wannan ilmin bayan sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam